أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع النبي في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك تبين لك أن الشفاعة كلها لله أن الشفاعة كلها لله فأطلبها منه فأطلبها منه وهو فاطلبها منه واطلبها منه وليس هو أنا واطلبها هو فاطلبها منه فاطلبها منه وقل وقل اللهم اللهم لا تحرمني شفاعته لا تحرمني شفاعتك اللهم شفعه في اللهم شفع فيا وأمثال هذا وامثال هذا فإن قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ونهاك عن هذا وقال فقال فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدع مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فيك فأعطيه في قوله فاعذره في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدع مع الله أحدا وأيضا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم وصح أن الملائكة يشفعون فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون والأفراد يشفعون أتقول أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فأطلبها منهم فإن قلت هذا فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه الذي ذكر الله في كتابه وإن قلت وإن قلت لا لا بطل قولك بطل قولك أعطاه الله الشفاعة أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله وأنا أطلبه مما أعطاه الله خيرا أن تقشي ما لا يكي شوى فإن قال إذا كنا تتوناوا da shi wannan bawan Allah su yace a tunkiru shafa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wai shin kai kana musun ceton manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa tabra'u minha kana barranta da shi kace baka yarda ba- ma'ana baka ta- tare da cewa manzo Allah zai zai ceto kana kubuta akan haka fa qultu amsa cewa la unkiruha ni bana musunta manzo Allah zai yi ceto wala atabarra'u minha ko bana barranta game da ceton manzon Allah bal huwa sallallahu alaihi wa sallama bari ma dai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ash-shafi'u mai ceto ne wal mushaffa kuma za a karɓi cetonsa ma'ana za a karɓi cetonsa ya ceci mutane wa arju shafa'atahu kuma ina kaunar ceton manzon Allah ji ba da cewa Allah zai bashi ceto ina fatan na faɗo cikin wanda Allah zai sa na shiga cikin ceton manzon Allah sai dai walakin na shafa'ata amma ka sani cewa ita ci ceton kullu halillahi dukkan su malakar Allah ne kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad lillahi shafa'atu jami'a ceto ga baki ɗayansa na Allah ne shi zaka kawai shi wani malamin kawai laifinsa da yake fassara ayoyin Qur'ani to kaga wannan magana ce a hili sai ce to wala takunu illa min ba'di idnillah kuma abin da nake karanta da kai kai bawon Allah da suke cewa kai ceto Allah saka a ciki kai dai kana roƙon manzon Allah ceto kana kiran manzon Allah ko wani shehunka sai ce wala takunu illa min ba'di idnillah ceton ma ba zai kasance ba sai bayan izinin Allah kama kala Allah azza wa jalla kamar da Allah ke faɗa man zallazi wane ne zai ceto ma'ana ai da ahada babu wani wanda ya isa yayi ya shafa'u yayi ceto inda hu a gaban Allah illa bi idnihi sai da izinin Allah kina kago ne ya kore wani annabi ko mala'ika ko wani wali yayi gaba gadi ya ce kawai wannan jama'an su ne za a kai mai aljanna dole sai ya sami izini daga Allah sannan kuma bayan ya sami izinin ɗaya kenan akwai karatu na biyu wala yashfa'u nabiyyu fi ahadin annabi ba zai ceci wani mutum ba illa min ba'di an yi azan Allah fi sai Allah ya bashi izinin cewa wannan bawan Allah a cece shi kama kana Allah azza kamar da Allah ya faɗa daga ruwaya wala yashfa'una ba za su yi ceci ba illa liman irtada sai wanda kuma Allah ya yarda shi kuma sai mutum da ya zama to ya ji da laifi amma laifinsa ba shirka bane ba bai kai ya dawo ma abu ba sai Allah ya ce to an maka ceton domin asalin abin da ke faruwa gobe kiyama yan uwa musulmi kamar da gani zai zo abokanka da ka zama da su a gidan duniya in Allah ya yi maka dace ka shiga aljanna za ka tambayi za ka tambayi ubangiji cewa abokina wani nake tambaya a wani mataki yake a nan take za ka tambayi abokanka za ka tambayi ubangiji su wani sai a ce to wani ya shiga wuta amma laifin da ya cancanta masa zama a wuta ba shirka ga Allah bane don haka ana iya baka cetonsa kuma kai tsaye zai ceto Allah a bani cetonsa sai ga abokin kyamu dokar da shi ka shi sa cewa ai al-akhillahu yawma idin ba'dhu li ba'din adun saboda kun yi tsoron Allah a gidan duniya amma kuma zai zamanto gobe kiyama zai tambaye ka saboda wata matsala da ka samu kuma ta kai ka ga wuta iyasu billah zai hudo ka sannan kuma akwai wanda kuma shi kuma zai hanga kawai dan dai ya samu nutsuwa akan cewa wannan da yake cewa ba ƙauye ne kun kuna sallah kuna ɓata lokacin ku shi kuma hal antum muttali'un ka gani ka gani ko anan gurin zai zo a ce ai ku hanga ko daga ya leka shi ga fara fara'ahu fi kawai sai ga shi a tsake wutan jini sai shi kai na kusa tirs wallahi ya halaka ni ce yake mana ƙauyenci ya sallah ya shiga cina a cikin wuta a tsakiya to wannan zai hanga in ya gani ya koma tafiyarsa to shi sa kun ga duk wani abu da kake gani ba suna ta yi shi ma da wala da shi karanta addini in ka fahimci addini zaka komai da zaka ringa yi kana shi akan ka'ida kai ba ga bangaren rayuwa ma wai kayan rawai wani babur in ka saya ko wasu abubuwa iya buƙatar bidan iya buƙatar mai iya buƙatar kaza kana kiyaye masa amma bangaren tauhidi da kake shiga aljanna ba ko ruwanka da shi kuma su kuce wai kuma kai magana kace kai musulmi ne to shi ne anan maliki cewa Allah ba zai yarda ya a ceci wani mutum ba sai wanda kuma Allah ya yarda shi to shi malaka cewa wala yashfa'u nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzala ba zai ceci wani ba fi ahadin cikin wani daga cikin bayan Allah illa min ba'di an ya'dhana Allahu fi sai Allah ya bashi izini kama qala ta'ala wala yashfa'una ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda shi wa huwa la yarda illa tauhid kuma Allah baya yarda sai wanda yake da tauhidi duk wanda ya mutu ya shirka ba za a cece shi ba kama qala sallallahu kama kama qala Allah azza wa jalla ake faɗa wa man yabtagi duk wanda ya nufaci ghairar islami ko ma bayan musulunci dinan a matsayin addinin musulunci to falan yi kubala min da ba za a taba karɓa masa ba shi yasa duk wanda ya je da shirka ba za a karɓa masa ba ibada fa idza kanat ash-shafa'atu kulluha lillah idan ya zama ceto ga baki ɗayansa mallakar Allah ne wala takunu illa min ba'di idnihi kuma ceton ba zai kasance ba sai bayan izinin Allah wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ba zai yi ceto ba wala ghayruhu ko wani safi ahadin ga wani bawan Allah hatta ya azan Allah fi har sai Allah ba shi izini kuma wala ya azanu kuma Allah ba ba zai bada izini ba illa li ahli tauhid sai ga masu tauhidi to tabayyana daga ya bayyana a gare kai mai karatu anna shafa'ata ashe ceto kulluha ga kullaha ga baki ɗayansa lillahi na Allah ne fatlubuha min to ka nemi ceton a gurin Allah wa urga ce Allahumma kad ba laifi daga ce ya Allah ya ubangiji na la tahrimni kada ka haramta mini shafa'ata wuce tan manzon Allah Allahumma shaffi'u fi ya Allah ka sanya ni cikin ceton manzon Allah ba laifi bane wa amsalu dalika da irin wannan kalmomi masu tsada ya halitta kana cewa ya Allah ka ni cikin ceton manzon Allah ba laifi kai ba amma kuma me zaka yi sai ka tashi kai aiki dan ka san akwai masu akwai kwanan da ma wani yazo suna tattaunawa sai ake bayani akan bangaren abin da shahi karatu na addini da kiyaye sallah da kiyaye azumi kawai dai tashi cewa yi kai mu wadan halin ba kawai dai ce ta manzon Allah muke nema kuma nan sai suna birat insu suna kosu insu ake kuma ta yamma sallah shi a je a dawo bisa kai da asar sai sallah amma bai irin wannan da yake cewa kai su kawai ce ta manzon Allah suke so to kai wannan Allah akwai hankali a ciki to ko su da ransa ko fadin ce dan manzon Allah ko kowace shara ba kwasa zai shi ko ba haka bane ba sai ka ba Allah kina in ka samu matsala to wannan matsala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zai taimaka maka amma baka zuwa ka ibn Allah ko ibn manzon Allah kuma gobe kiyama ka ce ka fuska cikin tantance manzon Allah dole to shine malam yake cewa fa in qala idan yace annabi sallallahu alaihi wasallam utiya shafa'a idan shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi ceto wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah ni ina nema daga cikin abin da Allah ya ba manzan Allah ne ai fal jawabu amsa shine annallahu atahu shafa'a Allah ya ba manzan Allah ceto wa nahaga an haza kuma amma an hane ka da roƙon manzan Allah haramu ne ka roki manzan Allah fa qala Allah ce fala ta da ku kada ku kira ba Allah tare da Allah ahadan wani abun halitta abun halitta nan kuma kowa ya shiga sawa'un mala'iku ne ko kuma annabawa fa iza kunta tad'u Allah idan ya zama to kana kiran Allah kana roƙon Allah ay yushaffi'a nabiyahu ya sanya cetonka a hannun manzansa fi ka a gare ka to fa'atihu yi wa manzan Allah biyayya fi kauli a cikin fadarsa fala tad'u ma Allah ahada kaku kira tare da Allah wani abun bauta wa aidan dadi fa inna shafa'ata utiyaha ghairu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce ai in ba haka ba ai ceton da kike ta fada an ba wani manzan Allah shi ma fasaha ya inganta hadisai ingantattu da ayoyin alqur'ani annal mala'ikata yashfa'una lalle mala'iku za su yi ceto muna da ayar take tabbatar da haka wa zai kawo mu ayar take magana cewa mala'iku za su ceto akwai aya a Qur'an da juna ta yi talmihi akan mala'iku za su yi ceto ba kai tsaye bane ta yi magana ta yi talmihi talmihi ne ta yi aya tana wannan akwai banda ita akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa uhum shafa'atu shafi'ina nan ma malaikatu shi malaiku sun shiga domin su ma su amma akwai aya na manta ta wanda take magana akan malaiku kai za su yi tana nan ta yi bayani insha Allah mun bincike akan ta wanda ayar ba ta ce ba za su yi ceto amma kuma Allah ya ce ba zai sa su a cikin ceton malaiku ba to sai malaiku cewa ya tabbata cewa mala'iku za su ceto wal auliya waliyai ma za su ceto yashfa'un wal afrad haka kuma ƴaƴan da suka riga mahaifansu mutuwa ƙanana kafin su balaga su ma za su yi ceto su ne yashfa'un su ne al afrad a taƙuru domin su waɗannan jarirai da uwayen suka rasu suna ƙanana jin jariransu Allah ya karɓi rayuwarsu kawai abin da zai faru shi ne za Allah zai shi musu shiga aljanna sai su yi na ya Allah ba za mu shiga aljanna ba sai an kawo koyan mun gansu ayi ayi ko sai Allah ya ce to a kira mahaifin su ko daga sun zo shiga mahallin mahaifin sai shiga aljanna amma wanda sharadin cewa sai idan mutum ya nemi lada abun Allah farko abin da ya faɗa ya fito a bakinka inna lillahi wa inna ilaihi allahumma fi musibati sai kai wannan addu'a sai ka mai da mai zuwa ga Allah sannan malaci bayan ƙananan yara yake cewa suna ceto yace aka kulu kana cewa inna Allah a'tahu shafa'a Allah ya ba su ceto su waɗannan mala'iku da wannan ƙananan yara da waliyai cewa fa atlubuha minhum inni ma akunsu kai ka zama zai bayi sai ce fa in kunta hada idan ka faɗi haka to raja'ta ila ibadati tsari ne ka kuma zuwa ga bautan managatan bayi allati zakara Allah fi kitabihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa wannan ka tsaya ko yace wa in kurta idan kace kuma la a a ba zan kowa kan motar wani Allah ba to baka da kauluka fadaka cewa zaka roki manzon Allah to ta rage ta rushe kenan a atahu shafa'a kawai Allah ya ba manzon Allah ceto ne wa ana atlubuhu mimma atahu Allah ai ina nema ne game da abin da Allah ya bashi to sai a ce mala'iku ma an ba su ai yara ma an ba su kai ma daga wani wani wani istinbati da take a nan gurin kaga kenan in dai wannan ne to an ba ma ma waliyi an ba mutane an ba yara ƙanana da ake nan bai halitta ka ce Allah sa ni shekan wani malami da cikin malami yawwa la ta shirce ita ce ba la ta mishi fa'atu wannan ita shi ne yawwa ka gani wannan ita ce idan kun ga mala'iku tabbas za su yi ceto ya tabbata a cikin ayata alƙur'ani wa alaikum salam wa rahmatullah eh ya ce mi eh yawa sadid daidai wa kulu kaulan sadida magana wadda take daidai wanda take da adalci babu babu ƙarya ko kuma wani abu na wucewa iyaka a kan a shi na haifar cewa sadidu wa ƙari to na'am وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله له مؤثرات كثيرة eh كلمة itiradat shine abubuwa na bujirce-bujirce itiradat shine misali suka ce kwace ainihin babu wani babu wani waliyi da zai taka mataki na bangaren abin da ya shafa mana annabi guda ɗaya ya fi waliyan duniya ba wakil ɗaya kaga ai ka kawo wani magana ko to zai ka samu malamin bid'a sai shi ba haka bane sai ya zo ya ce maka ai hadisi ne sahihi ya tabbatar da maza suka cewa ulama'u ummati ka anbiya ibani isra'il malaman al'umma da matsayinsu da matsayin ainihin annabawan bani isra'il to kaga wani magana ka cewa annabi ɗaya ya fi waliyan duniya ta gama wani ka tashi kenan me zai fi daga anan me zai fi daga anan wani ka iya kare kanka shine sanin ilimin hadisi sai ka ce hadisin mawdu'i ne na ƙarya ne akai wannan Allah sai ce mutu abin ya raba wane ne makarecin ko kuma wani marawaicin wane ne ba to kaga nawa kuma Allah in ana kallon ku free ya ga dama ma yayi ƙarya ya kawo su ruwa domin da wani bila bai tsoron Allah ya ce akwai wani akwai wani akwai wani dukkan su kuma ka koma cikin bangaren tahzibul kamal ya ce kaza kaza ne kai kuma ka san ko wane ne ba kuma hadisin mawdu'i ne wala shi sa shi ne maliki cewa suna da itiradat bujurowa kwada kuma su da mutane su kawai a lokacin da ake kallon ku jumhur inna a tabbata cewa suna da gaskiya ba tare da koda a ce za a je a biya ba a ƙarya suke wannan shi suke mutane an samu wani malami ya zo ba yana faɗi sunansa ba ya zo ya zo ya mai ina gojin dumil set ne ko wit ne na manta ya zo ya mai da ya zo ya mai babban malami ne sufi ya wani wani ahli sunna sai ya zo ce za su yi mukabara shi ahli sunna ya tsamari mukabara wani kayan wasa ce aka zo aka fara mukabala kuma kai tsaye ana gwada a talabijin da komai sai aka shiga cikin babi na tauhidi sai ka masa dalilai cewa ai bai halitta abota a kowa sai Allah wani yadda ake zuwa a masa sujada haramun ne cewa sujada ta Allah ce kaza kaza sai ya jawo ya ce mishi kana dalili sai sai ka masa ayat alqur'ani idan so man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah irin su idan tabarra aljannatu bihu min aljannati tabahu wa ra'u al'azab ina ga aya wannan ce kowace ce ya kawo sai ce shi kawo shi alqur'ani da wani yare aka saukar da shi ya tambaye wannan malam sai ce to ai Allah ce bilisanin arabiy mubin da yaren larabci ma yaren larabcin mabayyani yace to idan muna so mu gane ayoyi me za mu koma kai shi dole mu koma bangaren yaren larabcin sai ce to wannan aya baka fahimce shi ba sai a karamar kallawa ai na fahimce ta domin ma'ana ta gashi na faɗa shi a ba zan yarda ba ka fahimce ta sai ka mana iya rabin ta shi ko bai iya rabi ba eh tsuru tsuru ba ne ce in ya shiga ba shi a jama'a kuna gani dai shi malami da ko ta tauna ake yayi iya rabin ta in yayi rabin wannan ba a wannan iya rabin haka tashi malam bai yi shi ba har aka tashi aka wata baran baran kuma an gane shi kago da shi wani i'tiradat ne kuma shi da suke ma malamai a yau sai ga irin su asalin sunna ba su sha luwa ba ka sha ba nahu takriki ba sai ga rinka dauko dalibai wanda su sun fi ka kwarewa a alfiya su ma ba su iya ta ba sosai ba su kware mata ba amma me sun yi shi matakin ta daga ya shiga ya huta sai su shiga ilmul arud shi kawai sun shi ba ilimi na bangaren abin da ya yi buhur na shi'ir sai a ce ai baitin ma baka faɗe shi daidai ba to ba na ma ka fasara shi daidai to shi ne zuru to kaga to shi matsalar shi i matsalar shi yaran sun yi shi kwarewa a lugha dama shi kuma a yi shi kwarewa a yami ulum shari'a to wanda ya higa a lugha wayo ya wayo furnanci ne ya higa eh kawai furnanci ba zai raba a shiga cikin me sabibul mawdu zai tsaya akan wannan abin da ya kawo sai ka bayyana shi a larabci shi kuma wannan aikin banza ne jiba da abin da ake tattauna kan shi ne lar abin ma'anar ake so to shi kuma matsalar shi har yanzu ya kasa gane har ya kasance ma wai za ka ga iya tattaunawa da da wani yaro ya rugo mashi sai ka ga cewa sai ka ga cewa a ni na hikarin ka barin barka da ainihin alkawarin wai almajini na ya ya shi ka to wannan ai kaskanci ne kare kanka cewa eh cewa wai ka ga shi almajirin ka in har almajirin naka almajirin ka ne to ai bakka bukatar almajirin ka sai ya ga kare ka ko alwani ma akan haɗu ko to shi sa wallahi bangaren munazara da da mutane suke ɗauko kansu wallahi suna ɗauko kansu aiki ne munazara muqabala ba karamin jarawa bace muqabala ba karamin bala'i bane kuma ka sani cewa kana magana ne a madadin dukkan mutanen da suke karkashin ka yanzu in aka ga aka da ka irin su da sanin umar yake da musun fadi eh irin su a Nasir Dina Albani sun fadi Uthaymin sun fadi kuma a matsayin kai ne kai wannan karambani ba ka koshi ba kaje ka dauki maganan cewa kai kai a majalisi shi zama bala'in muqabala shi yasa wallahi muqabalat ina ba alkhairi ba shi ba kuma kuma ahlu guda ne duk wanda kuma ya kware a ilimi ya san meye ilimi ko ba zai muqabala ba yanzu ka taɓa ganin duk salimu ya zo ya yi muqabala da su ya san ilimi ya san hadarin ilimi ya san kuma me zai biyo baya akan iya samu domin akwai wanda za gani kawai shi Allah ba shi jadal musu ne ai musu da wani kamar akwai yanzu haka akwai gundaje akwai bangaren mada wanda ake kuma ko musu kamar misali bangaren abin da ya shafi ilimin mantiq wanda ya kware a mantiki baka iya kare shi wasu ka iya gama ilimin imamu malik da imamu abu hanifa a amfanar da mutane bangaren ilimi na fiqh wahi a amfanarwa imam malik ko to imam malik koran abu hanifa yake ya taɓa zuwa majalisinsa dan warne suka dan tattauna suka yi ya kada ya tafi su yace kun ga wannan suka ce eh yace wannan idan yazo yace abin nan jari muna ganin shi jari yace ba ja bane ba hori ne yace wallahi duka sai ya kada mu anan gurin yace duka sai ya kada mu haka malike da shi ce wannan yayi karin mu inda kokolwa ce ya taba zuwa ɗaliban shi zakwakurai irin su Abu Yusuf da wani waye duka aka zo aka dauko wata mas'ala aka tattauna akan ta gabaki ɗaya da sai da aka kare aka dakkake ta sai sai ce ba daidai bane ba suka ce aka kallon gashi an warware ta babu matsala sai ce gidan kaza ne sai ya zo kawo suka ce eh haka ne ba haka ne ba sai ce to wannan ma ba daidai ba ce aka je aka ɗauko wata ta ma aka warware aka warware aka warware aka ce yawwa kun gane da wannan ai ma da ita ce sai ce wannan ta farkon da kuka tauna ka sai ce daidai to ga wannan ina zaka shiga da su wannan kawai sai to wannan abun baiwa ce wani duk inda zaka je ka zo bai baka ita tana shi kawai kamar wata baiwa ce irin ta ta mujadala wani kawai haka Allah ya shi duk inda zai shiga wuta wallahi ka hinka to shi kuma wannan bawan Allah sai yake zuwa yake dukan kanshi a matsayin wani Ibn Taymiyyah na wannan zamani kawai duk wani abu na sufiya ce zai mukawara da wani yake shutar da mutane wa kan kan da wanda yaji su wani abu don su na inda ba sauraron su ba ke ba Yawwa.
sun ana sauraron shi a gaskiya mu kabara da shi ina an an sa ya ya yawwa kaga ya shiga cikin me social media dan ahli sunna to Allah zai kiyaye mana mai sallah ko Allah kare mu